ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله وقد روى البخاء وقد روى مسلم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو لو أني فعلت كذا وكذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي رواية لابن ماجه فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللوى فإن اللوى تفتح عمل الشيطان وفي رواية في المسند المؤمن القوي خير أو أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنع وإياك واللوى فإن اللوى تفتح عمل الشيطان عباد الله هذا حديث عظيم ينبغي للإنسان العاقل أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي وللحديث فوائد الفائدة الأولى في كل مؤمن خير بإيمانه بالله تعالى ولكن أهل الإيمان يتفاوتون في منازلهم فكلما كان المؤمن أقوى في إيمانه وعمله الصالح كان أحب إلى الله تعالى الفائدة الثانية ينبغي أن يكون المؤمن قويا ينبغي أن يكون المؤمن قويا في كل شيء ذا حمة عالية في أمر دينه ودنياه قويا في إيمانه وتوحيده وعقيدته وإبادته وأخلاقه ومعاملته قويا في روحه وجسده الفائدة الثالثة المحبة صفة صفة من صفات الله تعالى وهي متعلقة بإرادته ومشيئته لكنها تتفاضل بين محبوباته فمحبته تعالى للمؤمن القوي أعظم وأشد من محبته للمؤمن الضعيف الفائدة الرابعة توفيق المؤمن لفعل الخير والابتعاد عن كل شر الفائدة الخامسة في هذا الحديث الحث على الحرص والاجتهاد في طلب الأمور النافعة في أمور الدين والدنيا الفائدة السادسة مشروعية الاستعانة بالله تعالى في جميع الأمور إذا استعنت فاستعن بالله واستعينوا بالصبر والصلاة إياك نعبد وإياك نستعين واستعن بالله نحمده ونستعينه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الفائدة السابعة أن القضاء والقدر لا ينافي فعل الأسباب فالمطلوب من المسلم أن يفعل الأسباب وأن يجتهد ويحرص على ما ينفعه ثم بعد ذلك إذا وقع الأمر على غير ما يريد يقول قدر الله وما شاء فعل الفائدة الثامنة في هذا الحديث النهي عن قول لو فإن لو تفتح عمل الشيطان الفائدة التاسعة أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميل المصالح وتكسير المصالح الف... قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه وأما المنجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا وأما الكفارات فإسباب الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الحمد لله على كرمه وإحسانه ومنه وتوفيقه ونعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله وصحبه باين الله خطبا متونا جمعة saƙonni ne kai tsaye daga wasu hadisai guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko yana ɗauke da saƙonni guda biyar hadisi na biyu yana ɗauke da saƙonni guda goma sha biyu hadisin farko yana nuna wa musulmi yadda ya kamata ya gudanar da rayuwarsa yadda ya kamata ya tsara rayuwarsa yadda ya kamata ya ci nasara ya ci gaba ya samu ɗaukaka ya samu ƙima ya samu mutunci a abin da yake in siyasa kake kana buƙatar wannan hadisi in kasuwanci kake kana buƙatar wannan hadisi in aikin gwamnati kake kana buƙatar wannan hadisi in ɗan kasuwa ne kai kana buƙatar wannan hadisi kai dukkan musulmi gaba ɗaya yana buƙatar wannan saƙonni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyar ya ɗora rayuwarsa don ya kai ga nasara a duniyarsa da lahirarsa abu hurairata ya ruwaito mana wannan hadisi na farko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isan mana da waɗannan mahimman saƙonni guda biyar saƙo na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min ad-da'if wa fi wa fi kullin khairun wannan shine saƙo na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini ƙaƙƙarfa mumini mai ƙarfi khairun shi ya fi alheri wa ahabbu shi ya fi soyuwa ilallahi zuwa ga Allah min almu'min da'if daga mumini rarrauna wa fi kullin khairun a cikin dukansu guda biyun akwai alheri tunda akwai imani wannan sako na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ya cewa ya kamata mumini ya zama kakkarfa karfin farko shine karfin imani ba karfin jiki ba don annabi ya ce laisal qawi bi sur'a laisal shadidu bi sur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda gadab ba kakkarfa shine mai daukan mutane mai suran mutane yana nawa nanawa da ƙasa ba shine kakkarfa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkarfa shine wanda yake iya mallakan kansa in yayi fushi ba zai ta- zartar da hukunci a cikin fushi ba to wannan shine kakkarfa a fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ai shirgegen kato kenan amma kakkarfa wanda yake da karfin imani yake da karfin tauhidi yake da karfin aqida yake da karfin ilimi yake da karfin kokari da ijtihadi ya hada karfin duniya ya hada karfin lahira ya hada karfin imani ya hada karfin jiki wannan shine wato mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma kowannen su yana da amfani ko da mumini yana da rauni akalla imaninsa ai alheri ne babba amma ana so mutum ya zama jajirtacce ya zama yana ayyukan da za su amfane shi a lahira yana kuma ayyukan da za su amfane shi a duniya domin Allah so yake mu haɗa biyun fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan mu ji daɗi a nan mu ci a nan mu ci a can mu sha a nan mu sha a can mu ji daɗi a nan mu ji daɗi a can abinda Allah yake cewa mu roƙe shi kenan shi yasa in ka je maka duk dawafin da ka zagayo da ka zo a rukunil yamani kafin ka karo alhajar al-aswad sai ka koma cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah na zo haji ko na zo umara ko na zo ina dawafi bukata ta biyu ce kawai ka bani kyakkyawa a nan ka bani kyakkyawa a can amma Allah ya ce wasu in sun je maka ta suke a basu duniya فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق mai cewa Allah duniya ni dai ka ban nan ka ban nan ka ban kuɗi ka ban mulki ka ban ɗaukaka ka ban daraja nan kawai nake so ta Allah cewa ma lahu fil akhirati min khalaq a can ba shi da rabo da haka mu muna roƙon Allah mafi girman addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba mu rayuwa mai kyau a duniya da yana cikin rayuwa mai kyau Allah azurta ka da imani Allah azurta ka da san Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da bautawa Allah ya sa maka san manzon Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karɓar umarni yana yi bari na bari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kyakkyawa a duniya Allah ya yi ka wato mai lafiya kuma ya baka abin da zaka ci ka sha kai sutura kai magani wannan yana cikin kyakkyawa a duniya kuma yana cikin kyakkyawa a duniya Allah ya baka mace ta kwarai yana cikin kyakkyawa a duniya Allah ya baka gida mai yalwa yalwataccen gida ƙato wanda zai ishe ka kai da iyalanka ya baka abin hawa lafiyayye sabo da kayaki guda ya tashi ya baka a makota da abokai arziki don Allah ya baka wannan kai kuma sai kai ta sallah kai ta istighfari kai ta salati kai ta addu'a saboda an ci anan kenan kuma a je a ci a can Allah ka ba mu arzikin duniya da lahira ka tsare mu asarar duniya da lahira Allah ka sa mu ci anan mu ci a can wannan shine mu'minin qawi mai imani mai aƙida mai tauhidi mai sunna mai ilimi mai lafiya mai girmama Allah da manzansa Allah samu a ciki to sai sako na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayi ka mai da hankali kai marmari akan abin da zai amfane ka akwai abin da ba zai amfane ka ba abin da zai amfane ka zai iya zama biyu wanda zai amfane ka a duniya wanda zai amfane ka a lahira kakka yi abin da ba shi da amfani sawa'un magana ce ko aiki ne ko himma ce ko ƙwazo ne kakka yi abin da ba shi da amfani duk abin da za ka yi ka tsaya ka ga shin yana da amfani in amfanin akwai to amfanin na nan ne ko na can don nan ɗin ma ana son a ci a nan in ka ga akwai amfanin nan sai ka yi in ka ga akwai amfanin can sai ka yi inda ake gudun amfanin duniya inda ya ci karo da na lahira amma an ba su ci karo ba za ka ci a nan ka ci a can daka wannan wayar da kai ne da gogar da musulmi cewa duk wani abu mai amfani mu yi shi duk abin da aka ce maka an za a samu wani amfani ko ba tare da an saba wa Allah ba shiga a yi da kai ihris ala ma yanfa'uka duk abin da zai amfane ka fi duniya wal akhirah to ka je ka yi shi kun ga wannan shine manhaji na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato dora mu akai sannan ya ce wasta'in billah ka kuma ka ɗauka ƙarfinka ko dabararka ko hikimarka ko ƙwazonka ko wayanka ko iliminka ko sarautarka ko mulkinka ko kakinka ko mukaminka ko kujerarka ko ƙarfinka ko zaka'inka ko farin jininka zai baka idan Allah bai taimaka ba zasta'anta fasta'in billah ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ka nemi taimakon Allah Allah shiga lamarinmu Allah kaka ban mu da kanmu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu komai a hannunka yake Allah in ka ga dama sai a samu sauki in ka ga dama sai a sha wahala da haka a roƙi Allah ya kawo sauki a roƙi Allah ya shiga lamarin mu a roƙi Allah ya tausaya mana ya tausasa mana yaye mana halin da muke ciki sannan ya ce wala ta'ajaz kaka zamo mai kasala kaka zamo mai yankewa mai kasawa ko ina za a baka a baya akwai wasu abubuwa guda takwas da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zikiri yake ambaton yake roƙon Allah ya tsare shi su Allahumma ya uzurika min al-ajazi wal kasali wa uzurika min al-jubni wal bukhli wa uzurika min galibati daini wa qahrir rijali waɗannan abubuwa a cikin su akwai kasala akwai rashin kwazo akwai rashin himma akwai rashin jajircewa akwai rashin mai da kai to duk wannan ka nemi Allah ya tsare ka duk abin da kake in kasuwanci ne dage in neman ilimi ne dage in siyasa kake dage da in ilimi kake dage in aiki kake ko ina dage a ce kai ne kwararre kai ne gogagge kai ne sananne kowace sana'a kake a kanka a sanka a kan sana'arka kuma ka zo mai gaskiya ka zo mai amana ka zo mai cika alkawari in an zo kasuwa an ce wani dan kasuwa ne da yafi kowa anan a nuna ka in an zo makaranta an ce wa yafi kazo a nuna ka in an zo wajen aiki an ce wa yafi kirki a nuna ka in an shiga siyasa an ce wane ne in yi magana yake cikawa in ya alƙawari yake ɗauka in ya ɗau amana yake kiyayewa baya yaudara baya ƙarya baya cin amana a ce wane ne na'am arba'un man kunna fi dama matsalar siyasa abu hudu ne in dai zaka shiga siyasa ka kiyaye abu hudu to za ta yi ma kyau idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana wa iza ahada gadara in ba za ka yi magana kai ƙarya ba in ba za ka ɗau alkawari ka saba ba in ba za a baka amana ka ci ba in ba za ka yarjejeniya ka yaudara ba to kai ɗan siyasa ne mai kyau kai ɗan kasuwa ne mai kyau kai malami ne mai kyau kai attajiri ne mai kyau abu hudun nan shine matsalar mu musulmi gaba ɗayan mu haddasa kazaba wa'ada akhlafa itu mina khana ahada gadara Allah ka tsare mu da waɗannan halaye hudu kowa ya auna kansa ya ga nawa yake da su a ciki biyu ko uku ko hudun kai makaryaci ne ai ko yana dan taba ƙarya amma in ta yawa sai kuma a yi maka lamba ce waye ya faɗa a ce a kyale shi ai makaryaci ne ba ce ai wane ne ma alƙawari kai wane ya maka alƙawari kuma ka yadda kai manta da shi wannan bai san daraja alkawari ba to an gama da kai don ha lahira wannan shaida za a karba ko a cewa ka ba amana kai kai kai kai kai baka san wannan maciyin amana bane ka bashi amana a ta ai kudin ka sun tafi wallahi komai naka ya tafi wannan ba bashi da amana ko a ce ai wannan ne wannan kuka yarjejeniya da shi ya sa hannu ai mayaudari ne jama'a suka ce mayaudari mata su ce mayaudari yara su ce mai abokan kasuwancinka abokanka sana'arka gida waje gwamnati ya gama yawo ya zama rikakken munafiki a wajen Allah a rubuce Allah ka raba mu da waɗannan halaye shi yasa ya ce wala ta kullau wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka bayan kayi plan kayi tsari ka dage ka jajirce ka bi hanyar da ya kamata ka ɗauki jarin ka fita kasuwar ka rike amanan kana ta shige da ficen kuɗin ba su samu ba sai ka ce ƙadarun lahi wa ma sha a fa'ala kaka ce kai wallahi da na shina ma ba irin wannan kasuwancin ne ba dama wallahi wani ya bani sa'a na ƙibi to kaga matsala ta shiga ko ka zo ka shiga takara ayi ayi ayi a je ƙarshe baka ci baka ce da ma shina ma ban yi ba a'a sake gwadawa dama ba a nasara rana guda sake gwadawa in aure ka tafi nema aka kasa ka ka tafi aka kasa ka ka tafi aka kasa ka kaka tsorata sake buga kwalliya ka sake fita ko za a dace da ka ba a san musulmi ya zama mai kariyar zuciya ka zama mai karfin zuciya shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana a wannan hadisi cewa wa ma in kuma abu ya zo akasin tsarinka da filan ɗinka to kuma ka san wannan ƙaddara ce daga Allah amma kaka zauna kana jiran ƙaddara a ganka ba ka da rumfa ba ka da jari ba ka da kasuwa kana zaune a tambaye ka ce ina jiran arzikina eh kana jiran arzikinka amma Allah ce idza qudiyatis salatu fantashiru lardi in an gama sallah ko ai koma kantin sai koma rumfarsa a ji a ci gaba da neman falala Allah kenan sai an nema ake samu ba za ka zauna baka nema baka ce a kawo ma in ka nema baka samu ba kuma sai ka bawa Allah amma a neman a dagi a jajirce a tsaya a yi addu'a a tashi wani yake cewa saboda himmata nakan riga tsuntsu tashi kafin tsuntsu ya tashi daga shekarsa na ina kan hanya wa qad aghtadi wa dairu fi wukanatiha bi munjaridin qaidil awabi da haikali yace walau anna ma as'ali adna ma'ishatin kafani wa lam adalu qalilun min al-mali walakin ma as'a li majadin mu'assalin wa qad yudrikul majad al-mu'assal amsali yace da dan abu nake so kankani sai in zama na a gida ko sadaka a bani amma tun da ƙwazo nake so in himma ina neman babban abu to dole kuma in jajirce in tashi in gaya wa Allah kada ka kuskura a kira as-salatu ba idan ka abu ba alfijir ya zama kan idan ka zai fito wannan awa ɗaya ko biyu da ya rage alfijir ya fito anan Allah yake cewa ina masu bukata ina masu roƙo ina masu neman gafara muna ta bacci ina masu neman gafara ai musu masu neman gafara suna bacci ina masu neman arziki ai musu masu neman arziki suna bacci wa za su tafi kasuwa kuma da safe ina masu neman a biya musu bukata muna bacci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka taba samun sa yana bacci saura asuba da awa ɗaya awa biyu ba yayi baccin sa da wuri ya farka an kuma sa gaba gabas mai istighfari na yi mai salati na yi mai addu'a na yi mai karatun qur'ani na yi mai salati ga annabi na yi har alfijir ya same ka kai sallar ka a talfajar ka je kai sallar asuba ka zo kai azkar ɗinka rana ta fito kai salatu ishraqi in zaka dan huta awa ɗaya awa biyu kafin ka tafi kasuwa in ba haka ba kawai ai sallama da iyali sai mun dawo Allah ya bada sa'a to sai ga uba suna ta tafiya daidai daga asuba ake saiti idan asuba bata saitu ba to har rana ta fada cikin bacin rai kake ko ka samu ko baka samu ba saboda haka Allah ka shiga lamarin mu hadisi na biyu a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku suna halakarwa abubuwa guda uku suna tseratarwa abubuwa guda uku suna zama kafara abubuwa guda uku suna zama daraja in Allah kai mu sati mai zuwa sai mu shiga wannan hadisi na biyu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ikon aikatawa inda muka kuskure Allah ya yafe mana abubuwan da annabi ya kira ayi Allah ba mu ikon yi abubuwan da aka ce a bari Allah ba mu ikon bari Allah gyara halayenmu Allah gyara ɗabi'unmu Allah tsare mana imaninmu Allah mana arziki duniya da lahira Allah raba mu da asarar duniya da lahira Allah duk falalar da kake raba Allah ka bamu Allah muna cikin yunwa Allah ka kosar da mu Allah muna cikin rashin tsaro Allah ka tsare mu Allah muna cikin damuwa ka yaye mana Allah muna cikin bakin ciki ka samu farin ciki Allah muna cikin jahilci ka ilmantar da mu Allah al'amari ya rikice mana gaba daya ba mai taimako ba mai shiga al'amarin mu sai kai Allah Allah ka shiga lamarin mu Allah mun yi wayan mun yi dabarar mun yi hikimar mun yi zaben don mu samu sauki Allah duk saukin bai samu ba sai a hannunka kawai Allah mun dawo gare ka Allah mun tuba Allah ka shiga lamarin mu Allah ka yaye mana اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد
wanda ya rubuta masa illiterate amma wannan mutumin kuma ba a tambaye shi ƙur'ani shekarar kano da haddace ƙur'ani ba mutane nawa ka haddace ƙur'ani ƙur'ani nawa ka rubuta ba a ƙasar nan akwai mutumin da yake tun da yake a rayuwarsa kullum sama da shekara 40 da ta wuce kawai ƙur'ani yake rubutawa a nan jihar ta kano an ɗauki hotonsa an sa a whatsapp an sa a facebook mahaddacin ƙur'ani yakan rubuta ƙur'ani tun daga bakar hannasi bai kuskure ko sali ɗaya ba kuma ko a bacci ko a mafarki duk abin da ka tambaye shi alkur'ani sai ya baka amsa in ka gaya masa rabbana to zai ce tsaya sai ya gaya maka duk rabbanan qur'ani gaba daya kai ba ma rabbana ba Allahu Allahu cikin qur'ani wallahi sai ce tsaya sai ya karanta ma ko ina a nan jihar Kano yake amma wallahi tallahi gidan ƙasa yake ciki cikin talauci aka ɗauki hotonsa talauci kamar me ba ma ya san da shi sai kwanan nan wani ya turo mun yake gaya mun cewa an ce dipiti gwamna na nan jihar kano Allah saka masa alkhairi ya ji ya sa an rugurguje gidan mutumin yana sake gina masa amma misali mutumin da yake da matsayi da daraja irin wannan a ce yana zaune bayi da sana'a bayi da albashi bayi da wurin da zai zauna cikin gidan ƙasa ga talauci takaddar ma da zai rubuta ƙura'anin ma tashin hankali sai an sai da dabbobi sai an je gona an yi noma a samu kudin a zo a samu takaddar da za a rubuta alƙura'ani a garin nan a nan jihar kowa ya gani yana nan ana ta yadawa to shine abin da nake muku bayani mun zo lokacin da ake nuna mana a aikace da tsarurrukan da ake mana cewa mai ƙur'ani bai da daraja kuma za su zo nan gaba za su rinka gaya muku ƙur'anin ma bai da kima za su yi ta ɗora ku kuma akan wani abin da shi suke so ku rayu kuma haka za ku rayu gashi nan ai muna gani duk bage-bagen ku da make-maken ku yaron ka ya gama ya ci wayar da ne ku shi ne kurin wayek da nekon nan fa wani ma dan giya ne yana cikin giya yake makata wallahi yana sai ya sha giya ya yi tatil ya dauki alkalami ya makata ya tura ma diksenshin ɗinka ko credit ɗinka ko fail ɗinka kai hankalinka yana tashi ne in yaronka bai ci wayek da neko ba amma baya tashi in bai iya ƙur'ani ba baka kai ɗanka islamiyya yaro karami ya zo ya same ni yaro karami ba ba ba ba ya ce malam dan Allah malam dan Allah ka sani a makarantarka na ce kayya aka yi na baban ka ya ce wallah ya ƙi ya sani malam kullum sai dai ya ce mu tafi makarantar boko